والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين بيار دوت رجب hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da tara da watan uku miladiya tana da dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu shiga darasi na littafin tsohiyya muna cikin fasali na sallar juma'a ko? ma za mu tashi?
wani ada'iha
wani ada'iha sama ne ko ƙasa wani ada'iha arba'atu shuruɗi ko?
na gaba da sallan juma'a akwai sharaɗai guda hudu san shuruɗin kala-kala ne akwai sharaɗi na wajabci akwai sharaɗi na inganci akwai sharaɗi na adaɗi ita juma'a ta keɓanta da adaɗi ɗin kafin ka ba da sallan juma'ar a ce ta yi shi ma akwai wasu sharaɗai bayan ka tara sharaɗi ka taka sharaɗai na inganci ka wuce sharaɗai na ainihin wajabci sannan in an zo za a yi sallan juma'a ma akwai wasu sharaɗai wanda wa'annan sharaɗan sun sha bamban da sauran salloli shine yace yana da sharaɗai guda hudu al'awwalu sharaɗi na farko dai al'imamu al-mukimi al'imamu limami kaga kenan ba a sallar juma'a mutum zai dole sai da limami sannan limamin sifan shi ya zama almukimu mazaunin gari ba zai yi mutum yana kan tafiya don ya biyo gari a ce za a yi sallar juma'a don girman shi a ba shi ya ja sallah ba dole sai idan shi limamin mazaunin gari ne wala ta siku afzazan sallan juma'a ba ta inganta a ɗaiɗaice ma'ana kowaye shi kaɗai ba zai yi ba shi yasa ma ko matsala ta faru a sallan juma'a dole sai an yi istiklafi shi istiklafi ba wajibi ba ne a wasu salloli amma a sallan juma'a wajibi yanzu misali kuna sallah bayan raka biyu sai aka samu matsala limamin ku ya zama ba zai yi ya ci gaba ba ko alwalan shawarware ko wani haƙo ko wani gajiyawa kaga idan ya ja hannun wani ya saka ba dole ne a ji wannan ɗin ba haka nan shi ma kuma ba dole ne ya ja hannun wani ya saka ba sannan kuma ma ba dole ne ku tsarike a matsayin jam'i ba ta yiwu shi limamin kawai alwalan shi yana karkarewa ya ɗebi takalman shi ce kuwa tashi tafi shi shi yi gaba idan ya yi gaba ya rage naku ko ku ja hannun wani ku saka ko kowa ya yi nashi kuma za ku iya ma wannan an sa liman ka kai ba ka san wannan kai ma ka tura naka ku yi da limami biyu ko sama da biyu ta yiwu ma wannan an yi wannan an yi wannan shi kuma ya gabe ga dama bai ce bari ita sa duk wanda kuka yi sallar ku ta yi wannan a sallah kenan haka amma a sallar juma'a ba zai yi ba in limami ya samu matsala dole sai an sa liman saboda ba a juma'a a ɗaiɗaice dole sai da limami wala bi imamin musafirin hakanan sallan juma'a ba ta yiwa da limami matafi wanda yake kan tafiya ya ja sallan juma'a ba zai yiwu ba amma a nan malamai sun ainihin har a malikiyan ma don wannan a malikiya ne a malikiyan ma sun tabbatar da idan shi matafi ya zamo shi ne ainihin imami na garin ko kuma shi ne kaman me ake cewa kaman shi ne sarki yawa shi ne sarki yanka na eriyan gaba daya to tafiya ta kama shi sai ya sauka a wannan garin yana da damar ya ja sallah saboda shi ai duk garin da ya je sauka garin shi yawa yana da damar ya ja asani na biyu aljama'atu ka san yanzu ne ake ganin raunin sarakuna amma da can ai shi limamin ma na'ibi ne na sarki duk inda ka ga limami ba wai zaman kan shi yake ba yana niyaba ne ga ainihin shugaba saboda haka in shugaba ya zo kaga mai guri ya zo mai tabarma ya nade kenan shi yasa za ga da a Kano in sarki ya zo kawai in ya ga dama shi zai ja sallah kawai har za ga mata da suna gafata malam kai ake jira kawai kai limamu ya kawar da kai kawai limami ya shiga yawwa saboda ya to ka gani saboda shi dama ka'idan sarki in dai a ƙasarsa ce duk inda ya je shi ne ainihin limami wai ya gairu ma a asani ko na biyu aljama'atu jam'i dole sai an samu jama'a kuma jama'an nan wai ya gairu mahdudatin ba abin iyakancewa bane bi adadin makhsusin da wani adadi ke bancece ba a ce dole sai sun kai mutum adadi kaza ba walakin sai je la yujzi'u min hasalasatu dan mutum uku ba zai yi su yi juma'a ba walal arba'atu mutum hudu ma ba zai yi su yi juma'a ba wa ma fi ma'ana zalika da abin da yake cikin ma'anan wannan mutum shida bakwai takwas duk ba zai yi ba dole sai sun amsa sunan jama'a bal yace a la budda ba makawa an yakunu adadan su kasance sun kai adadin da ta taɓarra bihim ƙaryatun alƙarya za ta iya tabbata da su sun kai taron da za su iya raye gari aha mustaghina an gairihim wanda za su wadatu daga waninsu wanda duk abin da ya zo musu za su iya tsayawa kansu in dai ba irin fitinin zamanin mu na yanzu ba aminina alhamdusin wanda suka amincewa kansu wanda ba abin da zai iya zuwa ya zo ya rusa garin su suna iya jajircewa ba inda ainihin wani abu zai zo har sai sun nemi taimakon wani to sai sun kai adadin wannan jama'an sannan za a ba su daman juma'a وهذا العدد amma wannan adadin fa sharɗin fil ibtida'i sharadi ne wajen fara sallan juma'a din lokacin da za a yi izinin su je su gina masallacin juma'a su yi sallan juma'a la fi dawami amma ba wai sharadi ne a dawami a cewa duk juma'a sai an samu wannan adadin ba fa in fardu saboda haka yau da jama'a za su watse min kalfil imami a bayan liman misali an zo an taru za a yi sallan juma'a ana cikin hudu ba sai wani abu ya faru kawai mutane aka yi ta guduwa wa baqiya minhum isna ashara sai ya zama an samu mutum goma sha biyu sun wanzu li salami har zuwa sallama duk jama'a sun gudu amma a sahu an samu mutum goma sha biyu wanda suka tsaya har zuwa sallama ba wanda ya ja a cikin to shi kenan sa har sallah ta yi wa illa idan ku har watsewar ya kai yadda a bayan liman ba a samu mutum goma sha biyu ba wala shi kenan sallah ba ce ba wannan shine ka'ida a malikiya saboda suna kiyasta shi da wasu hadisai da suka faru na wai zara wuce jaratun aula in fuddu ila yadin nan zuwa karshe har shine zaka ji wai malaman ilgazi ne suke cewa wace sallah ce wanda wanda rawanin mamu zai warware za a ce duk sallar ku ta baci wai ana sallah ne kawai ma mu ɗaya sai rawan yi shi warware sai a ce duk sallar ku ta ɓaci shi ne irin wannan sallah dama in mutum ba sai goma sha biyu ba sallar ba ta yi ba to sai ya zama duk an watse mutane sha biyu ne ana cikin sallar an yi raka ɗaya lafiya raka na biyu kawai ɗaya ma mun dama da ya zo alwala kan shi na ciwo ya ɗaure kan shi da rawani da ya zo shafa ka san ce ya shafa kan rawanin shi sai ya shafa kan rawanin to rawanin na warwarewa kaga wannan shafin ya ɓaci shafa na ɓaci alwala ya ɓaci alwala na ɓaci an rasa mutum ɗaya sallar ku ta rushe ina wani shayi ilgazi a ce wai rawanin wani ne ya warware a sallah sai sallan jama'a ya ɓaci gaba ɗaya to kaga yanzu a hakan sallah ta ɓaci irin tambayoyi da ake wada mutanen za a sa su limanci yawwa ko wani littafi shi musamman ma irin wayannan ilgazan kawai yake kawowa wa fi ma'anar jami'i fi haƙi gairihi rihabuhu ya ce rihabuhu haraban masallaci yin filin da ake haɗawa masallaci to yana cikin ma'anan cikin masallaci da muka ce ba a sallan juma'a dole sai a masallaci jami'i din to haraban shi ma kaman kai a jami'i ne amma fi haƙi gairi a haƙin wani liman shi liman kan ba zai yi ya tsaya a waje ba dole yana cikin masallaci amma masallaci ya cika dan ka tsaya a haraba ma kaman kai a cikin masallaci ne
kamar mun dan bar asalisu ah mun yi tsallake ko asalisu sharaɗi na uku aljami'u shine masallaci jami'i ɗin masallaci jami'i wanda aka gina masallacin juma'a wala ta sihu fi gairihi sallan juma'a ba ta inganta a wani masallaci jami'i kamar wani shago ko wani rumfa ko wani musalla ba zai yi kuyi juma'a a wurin ba wala ala sadihi kuma ba zai yi akan rufin masallacin ba jama'a duk suna ƙasa kai kawo kan dakin masallacin juma'a kabi ba zai yi ba wala fi baiti tsanadilihi hakanan ba a sallan juma'a ɗakin fitilu inda an ware ba gurin sallah ba ne kama masallaci ba ana ware su ba inda za a je fitilu da wani shimfiɗu da sauransu to mutum shi kaɗai ya shiga nan gurin ya yi sallah bai ba sai dai idan sahun ne matse har ya shiga wannan gurin wa fi ma'anar jami'i fi haƙi gairihi yana cikin ma'anar masallaci jami'i din fi haƙi gairihi a haƙin wani liman rihabu shine haraban masallaci din in mutum ya yi sallah a gurin kamar yayi a cikin masallaci jami'i ne amma in ba liman bane shikenan wa turqul muttasilatu bihi da kuma hanyoyin da suke saduwa da masallaci hanyar da ake zuwa masallacin da ka zo kana zuwa sai sahu ya zo har hanyar ba inda zaka ratsa ka shiga masallaci ya cika to sai ka tsaya akan hanyar kai sallah shi ma sallar ka ta yi amma fa wannan da sharaɗin idan ta salace sufufu idan sau ya sami da gurin inda kake din hanyar ne amma sauhun tun da masallaci ya zo gurin wa baqal masjidu sannan sai masallaci ya yi kunci banda inda an bar masallaci ciki ba kowa a zo waje kuma a cika waje bai yi ba arrabi'u na hudu al-khutbatu shine khutba kuma ita khutban sallan juma'a ana yi qabla salati kafin sallan ne wala tasihu al-khutbatu huduba ba ta inganta illa bi hudurin jama'ati sai da halartar jama'a dole sai jama'a sun zo ba zai yiwu limamin ya zo yana jira yana jira to jama'an ba sa zuwa da wuri ya ce bari in yi hudu in jira su ba zai tuwa zai hudu ba saboda haka dole sai da jama'a kuma jama'an nan sai sun kai adadi allati wacce tan aqidu bihimul jumu'atu juma'a take kulluwa da su mutum goma sha biyu in ba su kai mutum goma sha biyu a masallaci ba da mun fara hudu ba wa yustahabu zinatu an so yin ado bi ahsani thiyabi da mafiya kyawun tufafi idan mutum zai je juma'a ya kure a daka ya sa kayan shi wanda suka fi kyau wa qasu sharibi an so rage gashin baki wa taqlimul azafiri an so yanke a kaifu yanke farce wasiwa ku an so yin asuwaki wa masu ɗibi an so shafa turare wa nahu zalika da makamanci wannan dai kyautata ainihin kamanni da sifa ana so a zuwa sallar juma'a wayas kudu fardul juma'ati farillan juma'a yana saraya bi marajin saboda rashin lafiya mutum ne bai shi da lafiya shi kenan juma'a ta faɗi a kan shi amma fa rashin lafiyan irin wanda ya ta'azzaru ma ahul itiyanu zuwa juma'a yake wuyatuwa ma ahu tare da shi rashin lafiyan da ba zai yiwu mutum ya je juma'a tare da shi ba to wannan rashin lafiyan yana iya sararwa mutum sallan juma'a aw la yaqdiru illa bi mashaqqatin shadida ko kuma ba wai ba zai iya zuwa bane ba shi da ikon zuwan sai ya sha wahala mai yawa zai je din amma in ya je din zai sha wahala wajen tafiyan ko wajen dawowa ko wajen zama a masallacin da sauransu to wannan wahalar ta sa shari'a ta so waje mara wabi tamridi qaribin haka nan da jinyan makusanci mutum wani dan uwan shi bai da lafiya ya tsaya yana jinyan dan uwan shi har ranar juma'a to wannan an dauke mar juma'a wabi khawfi zalimin yu'dhihi fi malihi haka nan da tsoron wani azzalimi wanda zai cutar da shi a dukiyarsa haka ce hanyar masallaci ana kame duk wanda aka kama sai ya kawo naira dubu ko dubu biyu kai kuma wannan dan kuɗin da ake magana din ba karamin kuɗi bane a wajenka to yanzu sai ka bari ka ki zuwa tunda za a cutar da kai a dukiyarka aw nafsihi ko a ran shi ya zamo kowa ya zo sai amar bulala zai shige ko sai amar zane ko sai dai an taba lafiyar mutum to wannan duka zai iya sa mutum ya ƙi zuwa juma'a don wannan au kaufi narin ko kuma tsoron wuta duk juma'a in kun je masallaci sai ai gobara a gari kun rasa abin da yake tara gobaran nan sai mutane suka ware suka ce ba za mu je ba dan mu kiyaye gidajenmu ko dukiyoyinmu wannan duk ba matsala aw sariqin ko barawo wanda yake fakon jama'a sun je juma'a zai musu sata sai mutane suka tsaya suka yi gadin dukiyansu duk ba matsala aw habsil gurama ilahu ko kuma tsarewan mabarta da gare shi ya cici bashi ya dauki shinkafa ya dauki yalan bello ya dauki waye ana bin shi basu suka masu bashin kuma suna hanyar masallaci in ya je wucewa za su kama shi sannan kuma wa huwa muqsirun shi din ya zama matalauci ne bai da abin biya amma yana da abin biya bai da hujja dole ya je biya su ya wuce je ya sallah wabil walil kasiri haka nan da laka mai yawa an yi ruwan sama gari ya kwabe duk inda ka shiga sai ka shiga caɓi za ka ɓata jikinka wannan sai ka bari sai Allah ya kai mu sati mai zuwa gari ya bushe ka je wal madari shadidi da ruwan sama mai tsanani ruwan saman da in kana tafiya dole sai kana kauce mar ko kana rufe kai to wannan duka za ka iya barin juma'a don wannan wa akali sumi da cin tafarnuwa mutum ne yana da jinyar da yasa har sai ya ci tafarnuwa ya ci tafarnuwan tana wari to ba zai je da mutane ba an yafe mar juma'a ya zauna wal uryi da kuma tsaraici ya zama ba shi da kayan da zai rufe al'auran shi je juma'a shi ma sai ya zauna sai Allah ya kamar abin da zai rufe tsaraici sai ta alimin mutane ko?
Yau mara mutuwa na shirya su aka yi